الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله babu wanda yake ganin cewa idan mutum ya sai abinci wanda yake zubo wanda ba aunawa aka yi ba ciniki ne na kamale wato gaba ɗaya aka siya ba an tsaya aunawa ba cewa duk da haka dai ba daidai ba ne ya ce zai siyar sai fa ya mayar da shi a hannunsa Na.
sai ya ɗauke daga hannun wanda ya siya a wajensa
نعم والأدب في ذلك da abin da yake ya fi zamowa ladabi a cikin wannan wato abin da ya fi dacewa a ce an bi a wajen irin wannan نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن إيه.
ابن عمر رضي الله عنهما قال Allah numara Allah ya kara da a gare su ya ce مم. نعم laqad ra'aytu لقد رأيت nasa الناس في hakika na عهد ga رسول الله mutane صلى الله a عليه zamanin وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama يبتاؤون جزافا sukan sai kaya zubo ba tare da an auna ba يعني داما yana nufin abinci sukan sai abinci zubo نعم a ba sai an auna an ce kwano kaza ko nauyi kaza ba نعم نعم ya'ani yana to menene نعم يضربون أن يبيعوه في أنا- مكانهم ana hana su har ta kai ga matsayin a doke su in suka ce za su siyar a inda suka siya نعم حتى يؤيوه إلى رحالهم har sai sun kawo shi inda suke sai sun kawo shi masaukansu
باب to a haka ma kuma ya zo a ruwaya muslim daga ablamin umara ablamin umara ya ce mun kasance mukan sai abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana wanda zai umarce mu Na.
cewa lalle mu ɗauke abincin daga gurin da muka siya zuwa wani waje daban kafin a ce za mu siya zahirin wannan hadisan kenan suna nuna ashe ko da abin da aka siya zubo to ba daidai ba ne a ce za a sai da shi kafin a karɓa daga hannun wanda aka siya amma wajen malikawa a zancen da ya fi shura da gare su to abin da yake an siya haka to ba laifi a siyar da shi Ah, in dai za a siyar ne gaba ɗaya to
باب إذا اشترى متاعا babin idan mutum ya sai kaya أو دابة ko ko ya sai dabba daga a hannun wani فوضعه عند البائع sai ya ba da ajiyar kayan da ya siya wajen wanda ya siyar masa da kayan sai ya zamo kayan sun halaka ko wani abu ya same su to me zai faru aw mata أو مات قبل ko أن ko idan يقبض dabba ce rago ne ya siya sai ya ba da ajiyar ragon da ya siya a hannun wanda ya siyar masa da ragon sai ya zamo ragon nan ya mutu kafin a ce an karba مم.
to ya kenan za a yi وقال ابن عمر رضي الله عنهما Allah mara Allah ƙara da a gare su ya ce ما دركت الصفقة حيا مجموعا ban taɓa ganin wato ciniki ba wadda aka yi a- abu- akan abu wa ma'adarakatis safaka ta hayya abinda ya riski abinda aka siya alhali abin yana nan da rai majmu'an yana gaba ɗaya fahuwa minal Minal muktai muktai.
asarar wanda ya siya ce asarar wanda ya siya ce wato ko kuma ma'adarakatis safaka ɗin ma yayi نعم abinda sanda aka yi cinikin yana da rai kuma yana lami lafiya a aka yi cinikin akan haka sai shi wanda ya siya din ya bayar ajiya ga hannun wanda ya siya sai kuma wani abu ya samu wannan abin to za a ce asarar shi wanda ya siya ba asarar mai siyarwa ba ce نعم حدثنا فروة بن أبي المقرائي أخبرنا علي بن مسهن عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت wato wani hadisin da buhari ya kawo shi mu'allaki wannan hadisi wanda yake mawkufi kuma mu'allaki da hawi da dara kudini duk sun ruwaito da isnadi cikakke نعم.
yayin da isnadi cikakke to haddasa na farko tun abin magara'i أخبرنا علي بن مسهر mm, عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله ya karɓa daga عنها قالت aisha Allah ya ƙara dagare ta ƙalat sayyida aisha ta ce لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي في بيتي بيت أبي أبي بكر illa ya ti fihi baita abi bakarin a hada ƙarfain naha نعم ta ce ya karanta kwarai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwana a yini bai je gidan abubakar ba in bai je da safe ba to ya je da yamma in No.
bai je da yamma ba to ya je da safe a No.
ce an samu awa 24 manzon Allah bai je gidan abubakar ba Aisha ta ce wannan da wuya da wuya a ce haka ya afku
falamma uzina lahu fil khuruj ila al madinati yayin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izinin cewa ya yi hijira ya fita zuwa Madina wa lam lam yaruna illa wa qara'atana zuhran a ba abin da ya ba mu mamaki ba abin da ya firgita mu sai muka ga manzo Allah ya zo ba lokacin da ya saba zuwa ba nan galibi ya fi zuwa ko safe ko yamma amma wannan karan sai gashi ya zo mana da azhar fa khubbira bihi abubakarin yana ana hango shi sai aka yi maza aka faɗa wa Abubakar aka faɗa wa mai gida fa qala sai yace ma ja'a annabi sallallahu Abubakar, alaihi ana wasallam ce fi masa, hadhihi sa'ati ga manzon Allah nan ya to sai yace kai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo mana a irin wannan wakaci ba illa li amrin sai ko don hadatha wata babban magana sai da wani lamari ne da ya faru falamma dakhala alaihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Abubakar qala li abi sai bakarin ya ce da sayyidina Abubakar akhrij man indaka duk wanda suke nan su tashi su ba mu waje magana ce ta daga ni sai kai wannan ba wai da a wajen akwai wanda ba musulmi ba amma ko da wanda yake musulmi ne ta yi fahimtar sa bata kai ba magana ce wadda ya kamata a ce an ɓoye ba so ake makiya su san wani matakai za a ɗauka ba to idan aka faɗi maganar ga wanda yake bakinsa baya iya riƙe magana eh kaga sai ya zama ya bayu zuwa ɓanna kenan shi yasa wannan yake nuna mana matsayin ɓoye magana ehen cewa ma- musamman maganar da take muhimmiya a yi ƙoƙari a ɓoye ta galibi mutane sai ya zama kamar wani abu ne yake mintsinin su sun ji magana in ba sun tsorar ba to fa sai ya zama ba zaman lafiya
qala ya rasulullahi sai da na abubakar ce ya rasulallahi innama huma ibnataya ai ba kowa a gidan ‘ya'yana ne waɗannan da aisha ne da asma'u ya ni yani aisha yana ta nufin asma aisha da asma qala manzo Allah ya ce ash'arta annahu qad uzina li fil khuruji ka san abin da ya faru ai Allah ya min izini in fita zuwa Madina Mm. qala Abubakar ya ce asubata ya ina rasulullahi nufin ka sanya ni in zamo abokin tafiyarka ya zamo ai tafiyar da ni qala sai manzo Allah ya ce asubata kwarai na yadda da kai za a yi tafiya Mm. qala ya rasulullahi Abubakar ya ce ya Rasulullahi inna indi naqataini na tanadi wasu tagoyi guda biyu adatu ma lil ina da khuruji tagoyi guda biyu wanda na tanade su don fita wa khudh ihdahuma ka ɗau ɗaya daga cikinsu qala manzo Allah ya ce akhastuha bis samani na yadda na karba amma fa kan cewa zan biya ka na yadda zan biya ka ba wai ka ce za ka bani kyauta ba abubakar ya yi abubuwa da yawa na taimakawa musulunci amma a wannan karan me yasa manzo Allah ya ce sai dai in siya ba kyauta nake so ba saboda hijiran nan wani muhimmin abu ne na wanda ba a taɓa samun haka a haƙƙin manzo ba sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba sai sannan yasa ashe muhimmin abu in ya faru a ce da kuɗin ka ne ma ka kashe dan ka yi shi ai wani ƙarin abu ne muhimmi fiye da a ce a'a taimaka ma akan No.
amma kaga sai na bakar ai ya kashe kuɗaɗe da har manzo Allah yake cewa ma nafa'ani balu ma nafa'ani malu abubakar No.
a rayuwa ta gaba ɗaya ba wata dukiya ba kuɗin wani mai kuɗi da na mora irin yadda na mori kuɗin abibaka Allahu akbar
to babu labi wa ba ta alama wannan ne hadisin- akihi wannan hadisin buhari ne kadai ya ruwaito shi mutum mai ruwaito shi ba kuma a nan ma gaba zai ruwaito shi a babul hijirati na wanda har ma ya fi wannan tsawo Ah, babu wannan babi ne la biyu ala bai ahi ba daidai ba ne wani yana cikin ciniki wani ya zo ya ce zai shiga
wala yasumu ala sawmi akihi ba daidai ba ne ta yi bisa ta yin ɗan uwansa hatta ya zana lahu aw yatruka sai fa in yi masa izini cewa wani zo ka siya ko ko ya nuna ya bar abin daman ah, ya fi ƙarfinsa ko wani dalili ya sa ya ya bar siya na haddathana isma'ilu qala haddathani malikun an nafi'in ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzala sallallahu qala alaihi wasallam kala ya ce la yabiu ba'dukum ala bai'ihi ba daidai ba ne wani a cikin ku ɗan uwansa na cikin ciniki ya ce shi ma zai shiga.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال Abu Hurairah Allah ƙara da gare shi ya ce نهى رسول الله Manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم ان wasallam يبيع ya حاضر hani.
لباد daga a ce mutumin birni ya ce shi zai sai da kayan mutumin ƙauye. saboda zai ƙara kuɗin har abin ya kai ga tsawwala shi yasa a ƙyale mutumin ƙauye wanda ya kawo da ka- kayansa binni ya sai da kayansa in an samu araha shi kenan amfanin wanda ya siya kenan daga gare shi amma ba wani ya zauna ya ce irin wannan musamman sai ya zama shi wannan mai cinikin lidlalin nan mazaunin gari ba ya ɗaukan wata asara ba ya komi amma wani lokacin sai dai ka tara mutum ya share rumfa ya zauna mutumin ƙauye na zuwa da kayansa a- a tsawwala a tsawwala a ce a haka mutumin birni zai siya a to a kyale cinikin ya auku tsakanin shi mai kayan kansa da mai siya A, wato wannan yana daga nuna yadda shari'a musulunci take kokari a rage 'yan tsakiya Na'am.
wanda ake kira middleman Na'am.
A, saboda so da yawa su suke kawo abu ya sama Right.
sai to yau abu tun farko ba tsada ne da shi ba amma haka kawai su shiga su ta kutu-kutu daban-daban sai abu ya yi tsada masu amfani da shi ya zamo da kyar za su samu
ولا تناجشوا kada ku ringa sara baka abin ɗari a ce ai ɗari da hamsin ne in za a faɗa kawai a ce ɗarin ne
ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ba daidai ba ne wani yana cikin ciniki wani ya zo ya ce zai shiga
ولا يخطب على خطبه اخيه hakanan ba daidai ba ne wani ya nemi auren mace wani ya zo ya ce zai shiga matuƙar dai an sami rukuni yasa jan malikawa suka ce haka ɗin haramun ne sai Na'am.
fa idan ya zama ta yi rukuni ga fasiki Eh, halayen suna faɗa cewa ko dai ya zama ah, wanda ya fara nema na farko salihi ne ko majhulul hali ko fasiki shi na biyun salihi ne ko majhulul hali ko fasiki shi yasa ya zama halaye tara to a ciki duk ah, wato guda bakwai bai halatta ba guda biyu ne ya halatta shine inda yake fasiki ne ya fara nema to wanda yake salihi ko majhulul hali ya iya shiga to
ولا تسأل المرأة طلاق ba أختها daidai ba ne mace ta nemi yan- mijinta ya saki kishiyarta
لتكفأ ما في إنائها don ta dawo ita ta mamaye gida abinda dawo can take ci ya dawo ƙwaryarta shine don ta kifo abinda yake cikin ƙwaryarta ya komo nata
babu bai ilmuzayadati Ah, kuma wasu ka ce wannan ya hada da mace tana waje haka kawai ga mace a gida sai ta kutu gwila cewa sai an sake ta ita an aure ta to irin wannan shi ma dai haramun ne Eh, shi ma haramun ne hakanan sura ta farko ita ma haramun ce na'am to
babu babu bai ilmuzayadati babin cinikin tai eh, da ƙari wato a a ce to a ƙara a ƙara a ƙara har a kai matsayin asiyar
wa qala da'un a ɗawi ya ce adaraktun nasa la yarawna ba'san bi bai ilmaganimi na ga mutane ba su ganin laifi na riski mutane ba su ganin laifi wajen sai da kayan da aka ribato a wajen yaƙi fi man yazidu cewa a cinikin irin a ce towa zai ƙare za a fara cewa ga kayan nan na siyarwa ne bayan an sanar da masu siya in wani ya fara tashi zai siya to nawa za ka siya in ya ce kaza a ce to a wannan waje ba wanda zai ƙari na'am in an samu wanda zai ƙari a to nawa ka ƙara in ya faɗa sai a sake tambaya to ba wanda zai ƙari Hmm.
in an samu shikenan in har ya kai matsayin aka tambaya ba wanda zai kare aka rasa wanda zai kare to shi wannan wanda ya siya na ƙarshe wanda ya siya a farashin da yake sama da duk sauran sai a ce to ya biya na'am shi ya biya kenan shine ya zama kamar yadda ake na zamani kamar za a sai da kayan gwanjo haka ko gida na wanda bashi ya hau kan dukiyarsa to irin wannan tsarin cewa ashe tsari ne da daɗe an san haka in za a sai da kayan ganima akan yi haka
حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب أنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر wani mutum ya ‘yanta wani bawansa bisa cewa in ya mutu ne bawan ya zama ɗa shi ne tarbiri نعم فاحتاج sai mutumin nan mai bawa ya faɗa wani hali na bukata
فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم manzala sai ya ɗauko bawan nan فقال ya ce من يشتريه مني wa zai sai bawan nan a hannuna
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا Muhammadu Abdullahi ya sai bawan da kaza da kaza فدفعه إليه Ah, wato shi wannan Nu'aym ibn Abdullahi daga Banu Adi ne daga Qurayshawa نعم ane masa lakafi da mai kaki cewa Nahamu ne ya iya kaki na gyaran murya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga aljanna sai ya ji gyaran murya a gabansa sai ya ta "Ah, wannan gyaran murya waye aka ce ai ta Nu'aym ibn Abdullahi ce ta nu'aimun abdullahi ce ya ce yake ta mamaki a kai nu'aimun abdullahi ya aka yi haka ke gabana a aljanna ya aka yi haka ke gabana a aljanna shi wannan nu'aimun abdullahi ya daɗe da musulunta in Na'am.
ana maka ya musulunta Eh, kuma aka yi hijira shi bai ba sai dab da buɗin makka ya yi- ya samu ya yi hijira saboda in ya duk sanda ya kokarin ya fito mutanensa danginsa sai su ce a'a su ba su yadda ba saboda me kula ne da su suna jin tsoron in ya fita ya tafi madina to wa zai kula da su Ehem, ah, har ya kai matsayin suka ce kai duk addinin da kace za ka yi ka yi amma dai mu mu ganka kana nan Mm.
Eh, duk addinin da kace za ka yi ka yi amma dai ka zauna kar ka fita Mm.
to shi wannan nu'aym ibn abdullahi shi ya sai ba wannan an ce wato ya shahada a ranar yakin yarmouk shekara ta goma sha biyar daga hijira to ya sai ya ba wannan da kaza da kaza Mm. فدفعه إليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutumin kuɗin
نعم ashe kenan a iya tasar tadbiri نعم ehem ai ashe a iya tasar tadbiri نعم to باب النجشي babin sarabaka a faɗi kuɗin abu fiye da yanda yake a haƙiƙa Mm.
kamar sa suna kenan ko abin da ya kama da haka
ومن قال لا يجوز ذلك البيع da wanda ya ce irin wannan kasuwancin ba daidai ba ne musamman a ce wani daban ya zo ya ringa ƙari a kuɗi wanda a haka za a gan shi da surar wanda ya san kasuwanci wanda yake bako bai sani ba ya ce to ga ma wanda suka sani suna tayawa haka to ai ni kana ma kenan yanzu an an ce an siyar masa a haka ya ringa ganin yau ai shi ya yi sa'a Mm.
alhali duk shiri ne aka yi to cewa haka ba daidai ba ne Mm. وقال ابن أبي أوفى wato wajen hana bilawa suka ce i wannan wato irin wannan cinikin gaba ɗaya ma za a warware shi نعم Ah, amma malikawa suka ce a abin da yake akwai shi wanda ya siya an ba shi zaɓi Aha, wato an ba shi zaɓi zancen da ya fi inganci wajen shafi'awa da hanafiyawa Ah, wanda su hanafiyawa ma kauli ɗaya ne a wajen su anan shine cewa cinikin ingatacce ne ba a ce a ɓata ba amma dai an yi laifi an yi laifi ne to malamai suke cewa haramci a duk abin da aka ce an yi hani daga gare shi Na.
sharaɗin haramcin a ce an sani amma ban da wannan sara bakwa domin yaudara ce yaudara ko kowa ya san ba daidai ba No.
ne ba daidai ba ce to نعم وقال ابن أبي أوفى ibn abi aufa ce الناجش mai sara baka آكل ربا riba yake ce a baka wani abu don bako ya zo yana bukatar kaya ka zo kai kana ƙari a kai a tore min a siyar min yanzu wani ma har da ƙarya jiya ba haka ka siyar min ba wai zai, "Ai, ka san kasuwa sauyi ce a tsakanin jiya da yau kas- kasuwa ta sauya sai ko bako ya ringa "Ah, a ga yanzu ni an siyar min haka ai a na samu kasu na samu arha alhali duk abin tsara shirya shi aka yi kawai
kha'inun mai ha'inci ne wa wahida yaudara ce abin badilun wanda ba daidai ba ɓatacce la yahillu bai halatta ba
qala an-nabiy sallallahu alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khadi'atu fin nari yaudara duk mai ita yana wuta yaudara duk ma'abucin yaudara yana wuta wannan hadisin ibn adiyin ya rawaito shi a kitabul kamil kuma ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa uhum, wa man wa man amila amalan laysa wanda ya alaihi aiki- amruna aiki wanda ba bisa tsarin mu ba fa huwa raddun ai za a dawo masa da kayansa shi yasa duk wannan kamar buhari yana kokarin ya nuna irin cinikin nan haramun ne kuma za a warware shi نعم za a warware shi
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abdullahi ibn umara allah ya ƙara yadda a gare su ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي daga sarabaka
باب ana بيع cewa الغنم najashu ana cewa kuma najashu ko da sukunin jimin don saban ko da fata نعم To,
باب بيع الغرري babin cinikin garare babu bayanin hukuncin duk wani ciniki da ya kunshi garare وهبل الهبلة da kuma cinikin da ake kira habalil habalati نعم wato wani tsarin ciniki ne da ake a zamanin jahiliya مم.
wato da aka ce hablil hablati aka adabta akan bai'il garare kamar adful hasi ne alal ami نعم saboda shi kansa bai'ul ah, hablati din bangare ne daga bai'ul garare مم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam naha an bai habal habalati ya yi ciniki daga cin- ciniki ya yi hani na ha ya yi hani Na'am.
an bai hablil habalati wato daga cinikin da ake kira hablil habalati
wa kana bai'an a nafi'u yace in ji wasu malaman wasu kuma suka ce a bayanin ma abdullahi umara ne ba wai na nafi'un bane yanda ibn abdul bari ya yanke kenan da shi na'am a i- shi cinikin hablul hablati wani tsarin ciniki ne yabta'u alul jahiliyati ko ya baya a da Na'am.
mutanen jahiliya suke kasuwanci da shi ya ake yin sa kana rajulu yabta'u aljazura mutum a cikin jahiliya yakan sai a raƙumi ila an tuntaja naqatu amma izuwa cewa ra- a, wata taguwa ta haihu summa tuntaja latifi badaniha sannan wadda take cikinta ma ita ma ta haihu
babu bai'il mulamasati wato yanda imam malik da shafi'i suka ce yanda sufarsa yake shine mai siyarwa ya ce na siyar ma da wannan sila na'am kaga kayan nan na siyar ma ba yanzu za ka biya ba da ku- ah, kuɗi ne wanda yake abin yi wa ajali na'am Ehin, wa- eh, abin yi wa ajali izuwa taguwar nan ta haihu ita ɗin ma yadda aka haifa a ce ta haihu Ah, ita ma ta haihu to sai a sa a ɗaga kuɗin a ɗaga kuɗin da yawa ta yiwu abin dubu ne sai a ce an siyar da shi dubu biyar a kan wannan tsarin shi wanda ya siya yana ganin to ai ta yi ma ta cikin ma ta ki fitowa ko ta zo a haife ta ita ta ki haihuwa نعم yasa har yaushe ne za a ce sai ya biya yasa ko ma dinninka masa din da aka yi ai ba ba wani abu bane shi su kuma wanda suka saba kasuwancin haka sun san a ƙarshe dai ko da wani a ciki ya haɗu da wata cikas amma sauran a kwana a tashi ana nan Mhm.
ita wadda aka haifa din ita ma za ta zo ta haihu kuma sun karɓi kuɗinsu shi yasa wata hanya ce ta ninka kuɗi Mhm.
ko da dai ya ɗau wakaci amma dai kuɗin sun ninka sun ninka sun ninka so ko wanda suka saba irin wannan da yake kamar sukan sa jari da yawa a ciki shi yasa sai ya zama a koyaushe kuɗin su ƙara ninkuwa suke eh, saboda wannan shekara ta yiwu za su karɓi na shekara goma da suka wuce Mhm.
Eh, shi yasa kuma in sun karɓa a ninken abu ne wanda da can bai fi dubu ɗari ba amma sun sai da shi zuwa wannan shekarar a miliyan to sa a ciki ma a'a kashi ishirin ya tafi ya zama za su karɓi dubu ɗari takwas yanzu a dubu ɗari takwas ɗin nan nan su sake sa wata dubu ɗari hudu a cikin irin wannan jarin ai sai kaga zuwa wakaci kaɗan kuɗin su na ninkuwa irin yadda yanzu yahudawa suke kenan a kafofin kuɗi na duniya sai a ba ƙasa bashi a ninninka a ninninka a iya ɗiban ajali mai yawa wasu shekaru da suka wuce kamar shekaru 20 da wani abu a nan ƙasar aka wani abin mamaki cewa lokacin da baban gida ya shigo da tsare-tsarensa na tattalin arziki sa da sauransu spam da sauransu aka ce to ai abin ya yi kyau najeriya ta ɗauko hanyar warwarewa a cikin abin da turai suka yi wa najeriya akwai wani bashi da najeriya a sannan ta ci tun 60 tun da samun yanci ba a daɗe ba bashin gaba ɗaya miliyan 30 ne amma a wannan wakacin sai aka lissafa cewa interest ribar da ta hau kai wajen 600 miliyan 600 aka ce to tunda najeriya ta ɗauko hanyar gyara tattalin arzikinta an yafe mata asalin kuɗin amma dai wannan saboda kuɗi ne na kula da ma'aikata da sauransu dole za ta biya amma dai ai an taimaka mata an yafe mata asalin kuɗin da je miliyan talatin nan an yafe mata amma wannan duk miliyan ɗari shida ta biya nan ko a hankali ne ta biya kaga kenan ai duk irin wannan tsarin ne dai kenan ko to
babu bai ilmu lamasati babin cinikin mulamasa
kala anasun ana sunu malik ya ce na annabi nabi sallallahu alaihi annabi sallallahu wasallam alaihi wasallam ya yi hani daga cinikin mulamasa
حدثنا سيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه Aba Sa'id ibn اخبره Khudri Sa'ad ibn Malik Na'am.
ya ba shi labari ان رسول الله صلى الله عليه cewa manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam نهى عن ya المنابذة yi hani daga cikin daga cinikin munabaza مم. وهي طرح الرجل ثوبه ثوبه بالبيع a Abu Sa'id al-Khudri yace abinda ake kira munabaza shine mutum ya ajiye ya jefo tufafinsa na siyarwa الى رجل zuwa ga wani mutum قبل ان يقلبه kafin a ce shi wanda ya siya ya juya او ينظر ko ya اليه kalle shi za ka siya eh to ne ka da ka siya ga shi nan ban kuɗi na a jefa masa ba tare da ya duba ya gani ba to irin wannan shi ake kira cinikin munabaza saboda ya kunshi garari ya cikin sa yake dan an ga saman tufafi ai bai tabbatar da cewa cikin haka ne ba shi yasa a ce za a zartar da ciniki akan ganin saman kawai ba tare da an ga cikinsa ba ai ba daidai ba ne to wannan shi ake kira cinikin munabaza نعم ونهى عن الملامسة ya yi hani daga cinikin mulamasa والملامسة abinda ake kira mulamasa لمس الثوب shine wanda ya siya ya taɓa tufafin da ya siya لا ينظر إليه ba dama ya ce zai bincika ya yake a a taɓa ka ji to ka taɓa ka ji eh to in ka siya ba ni kuɗi na a a buɗa a gani
حدثنا قتيبة مم.
حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال wato wannan fassara ta munabaza ita ce wannan aka faɗa amma akwai wata fassara ta munabaza shine a ce wannan da tufafinsa wannan da tufafinsa sai to ai musanyi ka yadda e to ga nawa ka kawo naka kakka tsaya dubawa ni ma ba zan duba ba duk yanda yake na yadda to shi ma dai ba daidai ba ne irin wannan shi ma dai ba daidai ba ne haddasana ayyubu haddasana kuta fito haddasana abdul wahab haddasana ayyubu an muhammadin an an abi hurairata Mm.
wato Radiyallahu ayyubu anhu.
sahitiyani ya karbo daga muhammad ibn sirina Mm.
shi kuma muhammad ibn sirin ya karbo daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi قال abu huraira ya ce نهى اللبستين wato manzo Allah ya yi hani wata nusa nuhiya an yi hani daga tsarin sa tufafi biyu نعم أن يعتبر الرجل في الثوب الواحد mutum ya lulluɓa a tufafi ɗaya ثم يرفعه على منكبه sannan ya ɗora a kan kafaɗarsa mutum ya dukusa haka ya sa tufafi ya rufe ya ɗora a nan kaga ko kaka ba komai nan kasansa ko kaka ya buɗe tayo a ga tsiraicinsa
wa an bai'ataini manzo Allah ya yi hani daga ciniki biyu hmm alimasi shine a ce in ka taɓa ciniki ya zarce wani bazi ko kuma a ce a gashi nan an jefo ma kana karɓa ciniki ya zarce
babu bai ilmuna bazati a babin cinikin munabaza hmm wa qala anasun Anas ibn Malik yace naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga irin wannan cinikin حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ya أن karɓa daga رسول Abu الله Hurairah, صلى الله عليه Allah ya ƙara yarda gare وسلم shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama نهى عن الملامسة والمنابذة ya yi hani daga cikin daga cinikin mulamasa da kuma cinikin munabaza
حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عدى بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga sifar sa tufafi biyu وعن بيعتين a haka nan ya yi hani daga ciniki iri biyu الملامسة shine cinikin mulamasa ciniki a والمنابذة ce ya zarce da zarar ka taba kana tabawa dole ciniki ya zarce da kuma cinikin munabaza
babu nahayin lilbayi an yi hafil al'ibila babin cewa an hana wanda zai sai da dabba kada ya ƙi tatsatta da don hantsatta ta zamo ƙatuwa Mm.
wanda zai siya ya ɗauka ko mai yawan nono ce
wal bakara wal a ganama raƙuma ko a shanu ko a tumakai ko awakai don haka ba daidai ba ne wa kulla muhaffalatin dukkan dabba da aka ƙi tatsatta Na'am.
har hantsatta ta cika da nono don a yaudari mai siye
na'am wa kulla muhal wa kulla muhaf- muhaffalatin a hukuncin dukkan wadda aka yi mata ɗore na'am wal musarratu allati suriya labanuha ita a, ita ake kira musarratu wadda ita ce wadda aka daure nonanta aka noni daure hantsarta wa hufina fihi aka bar shi ya cika ya cika wa jumi'a aka tara shi falam yuhlab ayyaman aka ƙi tatsarsa kwanuka
wa asalu tasriyati asalin tasiriyatu habsul ma'i daga tsare ruwa ne a ce ruwa ya zo a ƙi masa a hanya ko a ƙi bashi hanyar da zai huce ya taru a waje Mm.
kamar yadda yanzu ake yi wajen yin dam ko
yuqalu akan ce na'am minhu sarraitul ma'a ana cewa daga rashin sarraifin ma'a na tsare ruwa حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallama لا تسروا الإبل ba والغنم daidai bane in kuna son ku sai da taguwa ta macen raƙumi ku ce ba za ku tatsi nonanta ba don hantsanta katuwa Mm.
ko kuma kuna son ku sai da tinkiya ko akuya ku ki tatsan nonanta فمن ابتاعها بعد wanda ya sai irin wannan dabbar sai ya gano cewa ai wannan girman hantsar ba wai don yawan nono ba ne ƙin tatsa ne فإنه بخير to النظرين an ba shi dama ya ɗaya daga cikin abu biyu ya ɗauki wanda ya fi masa a cikin abu biyun nan ya yi بين أن يهتلفها إن ko dai ya شاء tatse ta in ya so ma'ana wato bayan ya tatse ta to in sha amsaka نعم in ya ga dama ya riƙe shi kenan وإن شاء ردها in ya ga dama kuma ya dawo da dabbar وساعة تمر a- ya haɗa da sa'a guda ta dabino Mm.
a maimakon nonon da ya tatsa malamai suke cewa to irin wannan kenan wannan cinikin ya fita daga asali a cikin cinukwa saboda asali a cikin cinuka idan ka sai abu sai ya zamo aka baka dama ka yi raddi to duk abin da ka amfana daga wannan abin ba a cewa ka mai da shi Na'am.
amma a nan aka ce a mayar da sa'a guda daga dabino نعم Ah, wanda wannan shi ya kawo sha- a hanafiyawa suka yi ya zama gaba ɗaya ma ba su aiki da shi wannan hadisi saboda sun ce ya fita daga tsari shi yasa ai sai a koma ga kiyasi to نعم ويذكر عن أبي صالح an amata daga abi salih zakwan zayyat da ومجاهد mujahidu والوليد بن da Walid bin رباح Rabahin, وموسى بن da Musa bin يسار Yasari, عن ابي هريره daga عن Abi النبي Huraira, صلى daga الله Annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama, sa'a tamrin sa'a tamri wato cewa ko sa'u tamri sa'a guda ta dabino zai hada na'am wa qala ba'dhum an ibn sirina Mm, sashen sa'an malam- min da'amin wato wata ruwayar daga ibn sirina sa'an min da'ami sa'a guda ta abinci wa hawa bil khiyar salasan yana da za kwa daman ya za- ya zaɓi abin da ya fi masa har zuwa kwana uku Mm. wa qala ba'dhum an ibn sirina wasu suka ce a dole yana tatsa yana gano haka ya gaggauta mayarwa Na'am.
mayarwar zai na'am ba ya ce zai bari har kwana uku ba Mm.
amma akwai kauli da haka dacewa da wannan ruwayar Mm.
a a wajen shafi'awa Na'am.
ko da yake ba ita ce abin dogara ba kauli ne abin dogara da shi ba a wajen su na'am wa qala ba'dhum an ibn sirina Mm.
sa'an min tamrin sa'a guda daga dabino Walam yazkur da salasan.
kwana uku ba wal tamru aksaru a ruwayar da aka faɗi dabino ba sa'a min da'amin ba Na'am.
ta fi yawa na'am mafi yawan marwaita sun ce sa'a min tamri ba sa'a min da'amin ba na'am حدثنا مسدد حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ya ce من اشترى شاة wanda ya sai محفلة akuya wadda aka kitatsan han- aka kitatsan nononta don hatsarta ta daga sai فردها ya ga ya bayar da ita فليردها معها ساعا to ya hada da sa'a guda ya mayar tare da ita shi Na'am.
kuwa nan gaba daya ba a faɗi ko dabino ba ko ba dabino ba ila iyaka a ruwaya abu zare abu hari wato a sa'an min tamri
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم Mhm.
أن تلق البيو manzo بيوعا.
Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an tula kalbi yu'u نعم a a fita a ringa tarar karabka masu kawo kaya kasuwa Mm.
kawai wasu su je su fita hanyoyin da suke shigowa kasuwa duk wanda ya zo da kaya a ce bara a siya a nan to annabi ya yi hani daga wannan
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله manzo صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu قال alaihi ya ce لا تلقوا الركبان ba daidai bane ku ringa barin kasuwoyinku ku fita don ku tare karabka masu kawo kaya ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ba daidai bane wani a cikin ku yana cikin ciniki wani haka kawai ya shiga ولا تناجشوا kada ku ringa sara da baka ولا يبيع حاضر لبعض ba daidai ba ne mazaunin birni ɗan birni ya ce shi zai sai da kayan mutumin ƙauye
ولا تسروا الغنم kada ku ƙi tatsar nuɗan dabba tumakai ko awakan da kuke nufin siyarwa don hantsar su ta girma ومن ابتاعها wanda ya sai dabbar da aka yi wa haka فهو بخير النظرين yana da dama ya zaɓar wa kansa abin da ya fi a cikin abu biyu بعد أن يعتلي inda ya بها tatse ta ya gano cewa ashe ɗura aka yi mata إن رضيها shi أمسكها kenan in ya yadda zaɓi na farko da yake da shi in ya yadda ya riƙe ba za a- ba zai koma ya ce a yi masa wani ciko ba وإن سكتها in ko ya ردها gaba وساء ta yi من masa تمر ba to ya mai da ita ya hada da sa'a guda ta dabino Mm. babun in To, sharar ko a da tashi ba a tashi saura guda ɗaya ne to babun in sharar da musarrata babin in ya ga dama ya mai da dabbar da aka yi mata ɗura a hantsarta Mm. wa fi halbata sa'un min tamrin in ya tatsa wannan abin da ya tatsa sai ya ba da sa'a da dabino a maimakonsa Mm. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ya ba shi أنه سمع أبا labari هريرة ya رضي ji الله ba عنه hurera Allah يقول ya ƙara dagare shi yana cewa قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce من اشترى غنما مسراتا wanda ya sai tumakai ko awakai da aka yi musu ɗura فاتلبها ya tatsa فإن رضي أمسكها in ya yadda ya rike وإن in سهدها ko ba ففيها ta yi البتة masa ba ya سواء ga ba من ta yi masa تمر ba to zai ba da sa'a guda da dabino saboda tatsar da ya نعم ya launa sai ta shi مم.
babu ah, ah, bai al'abdin zani نعم to ya a wannan kuma ai hukuncinsa daban yauwa ita dabba hukuncinta daban in wani abu ne a kaga wannan ya zamo kenan an yaudare shi to shi a hukuncinsa daban a ba a kan ƴaƴan ake ba ai ajali ne kawai a kan ajali ne ajalin ne har zuwa ita wadda aka haifa ita ma ta haihu sannan ne ajalin ya zo amma ba wai ana magana ai akan ƴaƴan ba ne